أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شقب دكراتم نلتاف سلم الوصول إلى علم الأصول نا العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمة الله تعالى عليه آمين زام تاشي بيتي نتلاتن دهدو كراتم نا أكوكينا نعم قال الناظم رحمه الله وذكره للقرب, للقرب والمعية لم ينف للعلو والفوقية فإنه العلي في دنوه في دنوه وهو القريب جل في علوه حي وقيوم فلا ينام وجل أن يشبهه الأنام لا تبلغ الأوهام كنه ذاته ولا يكيف الحجى صفاته باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد منفرد بالخلق والإرادة وحاكم جل بما أراده فمن يشاء وفقه بفضله ومن يشاء ضله بعدله na'am mallan yake cewa yana mai faɗin wato ainihin wasu bayanai akan sifofi na ubangiji subhanahu wa ta'ala wa dhikruhu lil qurbi wal ma'iyya ambatan Allah subhanahu wa ta'ala da yayi cewa yana kusa da bayi kuma yana tare da bayi kaga ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid wa huwa ma'ahum aina ma kanu kaga al qurbu wal ma'iyya dan Allah ya ce yana kusa da bayi ko dan Allah ya ce yana tare da bayi lam yanfi lil uluwi wal fawqiyya hakan bai kore daukakar Allah da kasance da kasancewar shi saman sammai ba dan ya ce yana tare da mu ko ya ce yana kusa da mu wannan bai kore cewa yana sama da mu ba kuma yana saman sammai saman kowa saman al'arshi wannan bai kore cewa Allah yana wato ɗaukace da sabda bayi ba uluwu zati da uluwu ashad an fahimta ku haƙƙin ɗan adam ne zaka ga kamar ba zai yi ba a ce wanda yake kusa da kai aga ba za a ce yana nesa da kai ba so da kamar akwai naqidain tsakani wanda yake kusa kishiyar wanda yake nesa ne wanda yake tare kishiyar wanda yake nesa to amma a haƙƙin ubangiji ba haka bane tare da cewa haƙƙin bayin ma yanzu zamani ai zai ƙara sa ka ƙara yadda da tauhidi ko tunda yanzu gashi mutum na America amma kuma ya san me kake ciki a yanzu in ga turawa kai dai ba a sha'ani ba eh kaga suna nisa da mu amma kuma wasu abubuwa da yawa namu suna suna tafin hannunsu ga satellite yanzu da za a sa parabol a kalli abin da yake nesa to wannan walillahi almathalul a'la idan har dan adam zai iya wannan hikimar a video call mutum yana Dubai wani yana Korea wani yana Istanbul za ku za ku video calling ku yi magana da shi yana kallon ka kana kallon shi za a iya tracking a gano inda kake a bibiye ka ta hanyar wato me yake da suna ji GPS ko a bibiye ka a gano inda kake to ina ga ubangijin talikai shi da ya halicci mutum din ya halicci baturen ya halicci basirar ya halicci hikima din wawanci ne mutum ya ce ba zai yiwu a ce Allah ya kaza ba alhalin shi ya bada labari an fahimta ko idan ya ce yana kusa da mu bai kora cewa yana sama ba dan ya ce yana tare da mu bai kora cewa yana wato yayi nesa da mu ba'inun an khalqi nisa ta ma'anar cewa yana ɗaukake a samanmu amma kuma wa ma'ahum aina makanu da ma'anar yana kallonmu yana jinmu yana sanar da mu yana da iko a kanmu an fahimci wannan fa innahu al-aliyyu fi dunuwihi wa huwa al-qaribu jalla fi uluwihi domin shi Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda yake madaukaki a cikin kusancin shi da yace wa nahnu aqrabu ilay ba ta kora cewa shi madaukaki ne ba wa huwa alqaribu kuma ke kusa da bai jalla wanda yake mai girma fi uluwihi a cikin daukakar shi duk da yana daukaki saman bayi amma kuma yana kusa da bayi ta inda ba wani motsi nasu da bai sani bal ba wanda yake kusa da su kamar shi shi Allah ya fi kowa saninka ya fi kowa ganinka ya fi kowa jinka ya fi kowa jin duk wani motsi da duk wata ɗuriya taka ana ganewa hayyun Allah ta'ala rayayye ne wa qayyumun kuma Allah tsayayye ne shike tsaye da lamarin shi kuma shike tsaye da lamarin bayi shike kula da kowa fala yanamu daka Allah baya bacci wa jalla an yushbihahu al-anamu Allah ya fi karfin ya daukaka ya tsarkaka ya wuce ya zarce a ce wai bayi su yi kama da shi ya wuce wannan matsayin a cikin dukkan wata sifa da suna da sifa da aiki da komi na Allah daban da na bayinsa ba zai taba zamantowa ainihin wato irin bayi ba la tablughul awhamukun hadhatihi wahami na tunanin dan adam ba zai taba kaiwa zuwa ga haƙiƙanin wato zatin Allah ba sai dai ka san abin da ka sani kasancewa Allah ta'ala yana sama kasancewa Allah tabaraka wa ta'ala yana ji yana gani yana da hannuwan da suka dace da girman shi yana da kafafuwan da suka dace da girman shi kamar yadda shi din ya ambata da sauran dukkan sifofin da ya ambata ko manzon shi ya jingina mishi ya ainihin siffanta shi da su sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam iya abin da ka sani kenan an fahimta ko amma baraka iya sanin haƙiƙanin zatin Allah subhanahu wa ta'ala ba sai dai abin da ya ga dama ya sanar da kai kuma shi ma za ka yi imani da shi a yanda ya zo kawai ba tare da wani binciken kwakwab ba ba tare da binciken yaya abin ya kasance ba wala yukayyifu alhija sifatihi kuma hankali baya iya sawwara ya kayyafa yanda sifofin Allah suke kakan da muka ambata jiya ko zancen istiwa'i da Imam Malik yace al-istiwa'u ma'lumun wal kayfu majhulun wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'ah wani ya ce arrahmanu ya abu abdurrahman ya kulu Allah subhanahu wa ta'ala arrahmanu ala al'arshi stawa ya abu ya abu abdullah sunan kunya ta imam malik ce Allah ya ce Allah ya daidaita sama al'arshi to kaifa stawa ya Allah ya daidaita to nan imam malik ran shi ya ɓaci daga fuskar shi ta canza gumi na tsatsafowa daga goshin shi ya ɗauki wani kara yana ɗan tsokalin ƙasa haka da shi alamar ran shi ya ɓaci da ya ɗago kai ya ce mushi alistiwa umaru cewa Allah ya daidaita saman al'arshi sananne ne gashi a ƙwar'ani gashi a sunna amma wal kaifu sanin yaya ya daidaita majhul ba mu sani ba tunda bai sanar da bai ga damar sanar da mu ba sannan wal imanu bihi wajibun ka yadda Allah yana sama al'arshi wannan kuma dole ne dan da abin da ya zo da shi dole ka karba wasu alu anhu tambayar yaya Allah ya yi kaza shi kuma bid'a ne dan sahabbai ba su yi ba su aka saukar aka saukar da alqur'anin a gaban su nabi ya karantar da su ba su tambaye shi wannan ba to kai kuma kafi su san kwadayin ilimi da gaskiya ne da har sai ka tambaye abin da ba su tambaya ba an gane ko yace wa ma araka illa rajulan mubtadi'an kai ma mai tambaya kai dan bid'a ne ai mun waje da shi yasa aka fudda shi to don haka ba wato tunani na ɗan adam da hankula irin na mutane ba zai taɓa kaiwa zuwa ga haƙiƙanin sifofin ubangiji ba yaya sifar hannun shi take yaya sifar istiwa'in shi take ba a bautar da mu da wannan ba wanda aka bautar da mu mu yadda da sifofin a haƙiƙanin su kuma tare da me da tabbatar da su kuma tare da kore kamanceceniyar bayi da su tare kuma da kore bankara su da lankwasa su da wasu daga cikin yan bidiya suke yi wannan bayanai duka mun yi su cikin karatuttukanmu na baya la da'i li takrar baqin fala yafna wala yabidu Allah mai wanzuwa ne baya karewa kuma ba wato ba a cewa alama shi ta kare ba da yabidu ma'ana abin da ya disashe baya karewa kuma baya disashewa ne la tazhabu atharuhu wala ya kunu ghairu ma yuridu duk wani abu da ke faruwa wanda Allah ta'ala bai yi nufin shi duk abin da kaga ya faru Allah ne ya nuface shi ko da sharri ne Allah ya kaddara shi don wata hikima amma ga mumini sai ya zama alkhairi ajaban li amril mu'min ko da ko wani abu na musiba ya samu mumini sai ta koma alkhairi a gare shi munfaridun bil khalqi wal irada Allah ta'ala ya kaɗaita da yin halitta kuma ya kaɗaita da nufin abin da halittan zai gudana da su shi kadai ya halitta kuma shi kadai ke juya lamarin halitta ba abin da zai kai ya kawo cikin halittu sai da ganin daman ubangiji wa hakimun jalla bima arada Allah ta'ala shi ke hukunta abin da ya ga dama wanda shi Allah jalla ya ɗaukaka maɗaukaki ne shi abin da ya ga dama yake hukuntawa ba wanda kuma ya isa ya bi kadin hukuncin Allah Allahu yahkumu la mu'aqiba li hukmihi Allah in yi hukunci ba mai cewa dan me ba wanda zai ma hukuncin gyaran fuska ba wanda ya isa ya mishi kwaskwarima ba wanda ya isa ya canza shi faman yasha waffaqahu bi fadlihi wanda Allah ya ga dama sai ya datar da shi da falalar shi falala ce shi ko alfadlu ya fauka al'adil shi fadlu shi ne amma abin da ya dace da kuma ƙari da to don da kaga Allah ya datar da shi da musulunci ya datar da shi da sunna ya datar da shi da gaskiya ya datar da shi da duka al'akhlaq as-samiya al-murtafi'a to falala ce ta ubangiji ba wai dan mutumin ya zama dole a mai hakan ba a kawai falala ce falala ce daga Allah subhanahu wa ta'ala wa man yasha wanda ko Allah subhanahu wa ta'ala ya ga dama adallahu bi adli sai ya batar da shi da adalcin shi so shi wannan ka kalle shi zaga batar ita tafi dacewa da shi sai aka batar da shi kaga an mai adalci wad'u shay'i fi mawdi'ihi alla'iq bihi a ajiya abu a gurin da ya dace da shi yasa duk wanda kaga ya shiga wuta ya cancanta ya shiga ko kai aka baka mai hisabi jahannaman zaka kai shi amma duk wanda kaga ya shiga aljanna to shi falala ne an kauda kai daga wasu abubuwa an yafe mishi an dan kakkara mishi lada dan da ya shiga Allah ya so shi da alkhairi ba wanda aikin shi zai kai shi aljanna kamar wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata sai da falalar ubangiji Allah ka lallabe mu da falalarka faminhumu ash-shaqiyyu was-sa'idu wa dha muqarrabun wa dha taridu li hikmatin balighatin qadaha يستوجب الحمد على اقتضاها وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر وسامع للجهر والإخفات بسمعه الواسع للأسوات وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي ملن يتي فمنهم الشقي والسعيد cikin bayan nan akwai taɓaɓɓe akwai rabautacce ashaƙi wanda ya taɓe ɗan wuta kenan as-sa'id wanda ya rabauta ya samu arziki da kulawar ubangiji ɗan aljanna kenan ja'alana Allahu minas su'ada wa za muqarrabun wannan Allah ya kusanto da shi mumini kenan wa za taridu shi kuma wancan Allah ya kore shi daga rahamar shi wato wanda yake fasiki fajiri munafiki kafiri Allah ya kore shi li hikmatin balighatin qadaha sau da wata hikima wadda take isasshiya hikima kosasshiya gamsasshiyar da Allah ya hukunta ta don da kaga Allah ta'ala ya kusanto da shi sau da wata hikima tashi wanda ga Allah ya nisantar da shi sau da wata hikima tashi ne duk abinda Allah zai bisa hikima ne ba wanda ya isa ya ci gyaran hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala sau shi alhakimu ne an gane ku yastawjibu alhamda ala iktabaha wanda wannan hikimar tana wajabtar da a gode ma Allah akan abin da ta hukunta kan abin da hikimar ta Allah subhanahu wata'ala ta hukunta wa huwa alladhi yara dabibaz zarri Allah ta'ala shine wanda yake ganin rarrafe ko taku na ainihin wato tururuwa ko ainihin karamin kwaro dai haka kamar a ce kiyashi Allah yana ganin tafiyar kiyashi fi zulumati a cikin duffai na duhun dare fauka summi sakhri a saman falalan dutse an ce kurman dutse keken dutse falalu Allah yana yana kallon tafiyar tururuwa ko kiyashi a cikin duhun dare a saman bakin wato ainihin dutse hakin ba abin da ke boyuwa daga ganin Allah kinan kaji an ce Allah basirun ne kaka dauka gani irin naka domin shi gani irin naka yana da limit yana da wato ainihin haddi na nisa akwai iya nisan da ba za ka iya hango saman shi ba yana da lokaci ganinka yana da kaza yana da kaza to amma shi ganin Allah subhanahu wataala ba wani shamaki yanda yake ganin na kusa haka yake ganin na nesa kaka yanda za ga abin da ke kusa ba haka za ka ga me wanda yake nesa wanda yasa akwai wasu abubuwan da nisan su yasa ba za ka iya ganin su ba kala su ƙwayoyin cuta da dole sai an buƙaci an sa na'urar zamani an yi zoomin ɗinsu sana iya ganinsu akwai waɗanda su ba masu ɗin ake gani ba wasu alamomi ne da za a sauwara a kaza a kaza har a ba- ya bayu zuwa ga iya akwai cutar To kaga ɗan adam ke shi ko Allah ta'ala yana kallon komin yana kallon kowa kuma a bisa bai ɗaya ba abin da za a ce ya fi ganin shi akan wancan a'a ai rauni ne hakan a ce ka fi sa- ganin ganin kaza akan kaza ka fi sanin kaza akan kaza kaga kenan a haddin wanda baka san shi sosai ba kai rauni to shi ko Allah ta'ala ba a jingina mai duk wata sifa ta rauni duk wata sifa ta shi sifa ce ta daukaka sifa ce ta kamala sifa ce ta girma da daukaka wa sami'un lil jahri wal ikhfati Allah ta'ala yana jin abin da aka bayyana yana jin abubuwan da ake ainihin wato sirranta su bi sam'ihi al wasi'i lil aswati da jin shi wanda yake yalwatacce ga dukkan wani sauti duk wani sauti Allah yana jin shi yasma'u jami'al aswat bi ikhtilafi al-lughati ala tafannun al-hajat amma kai yanzu zaka sai ka je aikin haji ga mutane kowa da yaran shi yazo ya daga hannu yana ta addu'a yana kuka kai kuma kamar kai dariya ji yaran kamar jagwalgwalo yana magana baka san me yake cewa ba kuma dai yanda kake magana da harshe da labba da haƙora da eh, wato leɓa harshenka da leɓanka da kaza kana magana shi ma haka yake magana haruffan dai da kake amfani da su da shi yake amfani amma sai ya saida kai ya cinikinka a bashi kuɗi ya ba da canji ya yi godiya baka sani ba sau baka jin yaren shi kaga zo da chinanci ai sai a yi cinikinka baka jin yaren yaren sin Ba- sai a yi cinikinka yaren koriya baka ji sai a yi cinikinka kaga kai dan adam ne akwai gaza to shi Allah babu yaren da baya ji sannan duk maganar da aka yi ya san me ake ma nufi da ita ka yanzu da yaran naka sai a zo a yi magana a ɗinke ka bai bai baka san me ake nufi ba mutum ya zo ya ma munafunci ya shirya ma nukufurci ba za ka gane ba saboda baka san me ke cikin zuciyar shi ba to shi Allah ta'ala wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bi dhati sudur ya'lamu sirra wa akhfa Allah yana san ya san sirri da abin da yafi sirri boyuwa in akwai abin da yafi sirri da kunkunuwa da boyuwa Allah yana sane da shi ya san kawai Allahu lil ghuyubi ne jalla wa ala bi sam'ihi al wasi'i lil aswati wa ilmuhu bima bada wa ma khafi kuma da ilimin Allah subhanahu wa ta'ala da yake da shi akan duk abin da ya bayyana da duk abin da ya boyu abin da ke bayyani Allah na sane da shi abin da ke ɓoye Allah ta'ala yana sane da shi a haɗa ilmin biljaliyi wal khafi Allah subhanahu wa ta'ala ilimin shi ya karaɗe duk abin da yake a bayyane da duk abin da yake a ɓoye subhanahu wa ta'ala wa huwal gani bi zatihi subhanahu jalla sana'uhu ta'ala shanuhu وكل شيء رزقه عليه وكلنا مفتقر إليه كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما كلامه جل عن الإحساء والحصر والنفاد والفناء لو صار أقلاما جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبعة أبحر والخلق تكتبه بكل آني fanat wa laysal qawlu minhu fani malan yake cewa wa huwa al-ghani wa huwa al-ghani bi dhatihi subhanahu aga an yi tashili saboda darura shi'riya amma wa huwa al-ghani yake Allah ta'ala shine mawadaci wadata mutlaqa shi Allah mawadaci ne a cikin komi bi dhatihi subhanahu jalla thana'uhu ta'ala sha'nuhu wa huwa al-ghaniy bi dhati Allah ta'ala shine wanda ya wadata da zatin shi wato baya buƙatar komai kaga dan adam duk wadatar shi bai wadatu shi a karan kanshi ba ba da kanshi ya wadatu ba ya wadatu da wasu ne duk inda mai wadata yake a duniya wadatar ta tana da alaka da wasu wanda da za su janye talaucewa zai duk wadatar ta ce to ba za a ƙara siyan komai a gurin shi ba za a ƙara mai aiki ba za a ƙara kaza ba yake nan wadatar ɗan adam na da alaƙa da wasu shi ko wadatar ubangiji shi a karan kanshi ne daga ko ka yi da shi ko kar ka yi da shi duk ɗaya ne duk biyayyar ka ba zai ƙara mai komi ba duk saɓan ka ba zai rage mai komi ba ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada zalika fi mulki shay'a يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا haka Allah ya ambata in kowa zai zama mutumin kirki kowa ya zama kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gari an ce kirki da an zo da an zo bakin boda an zo waladaina to da kowa zuciyar shi ta zama irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibadar shi nagartar shi girmama Allah shi jin tsoron Allah shi bin dokar Allah kowa ya zama ga kaddarawa ba zai yiwu ba amma dai ga kaddarawa to hakan ba zai ƙara komai a mulkin Allah ba da kowa zai taɓe zama kamar fir'auna ya lalace ya kangare ya bushe ya fanɗare hakan ba zai rage komi a cikin mulkin Allah ba shi ibadan mai ibada ba ta ƙara mashi komi saban mai sabo baya rage mai komi ƙarshe dai in kayi dan kanka in khairan fa khairan wa in sharran fa sharrun in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha man amila salihan fali nafsi wa man asa'a fa 'alayha ko da kaji ya ce yi kaza yi kaza don amfanin ka ne bar kaza bar kaza don tausayin ka ne amma shi a karan kan shi ya wadatu da zatin shi baya bukatar kowa kuna ganewa jalla sana'uhu yaban shi ya girmama ta'ala sha'nuhu lamarin Allah ta'ala ya daukaka wa kullu shay'in rizquhu alayhi duk abin da ka sani arzikin shi na hannun Allah subhanahu wa ta'ala wa kulluna muftaqirun ilayhi dukkanmu masu bukata ne zuwa gare shi kallama Musa abdahu taklima Allah ya yi magana da annabi Musa wanda yake bawon shi magana dai da ka sani shi sai ya kawo wannan masdari da takliman daga wannan yana fa'idantar da taukidi da tahqiqin abin da ake magana aka dan karka dauka wani abu ne can daban da su yan bid'a suke bankara maganar Allah tabaraka wa ta'ala da shi magana ce bi sautin wa harfin masmu'in minhu mafhum magana ce da Allah ta'ala ya yi da annabi Musa, annabi Musa ya ji maganar daga Allah ya fahimci mai Allah yake nufi. Ke sa da ya ce mai wato ainihin wa matilka biya minika ya Musa, saboda ya ji ya fahimta sai ya ce mai, Kala hiya asaya a tawakka'u alaiha wa a hushu biha ala ganami wali ya fiha ma'aribu ukhra. Kala alkiha ya Musa da ya fahimta sai ya yi mai, fa'alkaha fa'iza hiya hayyatun tasa'a. Kaga da ke ya fahimta da kyau, ai wanda bai gama fahimtar yare ba, sai ka mai wata tambaya ko wani maganar da umarni ne da ba amsa ake so ya bayar da baki ba kamar yanzu alqiha ko ce mai alqiha jefar da sanda inda bai fahimta ba aga can da aka ce ma tilka biya minika ya Musa ai amsa ya bayar da baki nan da aka ce alqiha da sai ya ce eh wallahi doguwa ce kaga bai fahimta ba kenan ko sai ya gane ashe me ake nufi ba magana ake so yayi ba jefar da ita kawai ake so yayi sai Allah ya ce fa alqaha ya jefar da ita fa'iza hiya hayyatun tas'a qala khudha kaga nan ma ba magana yi ba khudha wala takhaf sai dauke sanu'iduha sirataha al'ul azwa sauran bayana aga magana ce da annabi Musa ya ji daga Allah ya fahimci kuma wannan magana din to Allah yayi magana da annabi Musa wanda yake bawon shi ne takliman magana ne walam yazal bi khalqihi alima Allah bai gushe ba yana sane da lamarin bayin shi ba abin da ke boyuwa daga gare shi kalamuhu jalla anil ihsa'i maganar Allah ta fi karfin a kididdige ta alisabce ta wal hasri ta fi karfin a tattara ta guri daya wan nafadi ta fi karfin karewa wal fana'i ta fi karfin a ce babu ita al fana da an nafad duk ma'anar su daya maganganun wato Allah yakan yi magana lokacin da ya ga dama a yanayin da ya ga dama ga wanda ya ga dama magana shi ba ta da farko sau da sifar shi ce sifa ko na bin zatin shi to zatin shi ba shi da farko magana shi ba ta da ƙarshe saboda sifa ce tashi ita ko sifa ta ubangiji tana bin zatin Allah wanda zatin Allah baya karewa wal awwal wal akhir wal zahiru wal batin sau da haka magana shi ta fi ƙarfin shi ne jalla ta ɗaukaka daga alhasr kididdige ta ta ɗaukaka daga annafad ƙarewa ta ɗaukaka daga alfana a ce yau babu ita babu wannan zancen ba kamar ɗan adam ba da ke sifa na bin zati ranar da ya mutu dai kun ga ai maganar shi ta tsaya ganin shi ya tsaya jin shi ya tsaya a haƙƙin mu da muke raye ko tunda an mun mai magana ba iya ba iya amsawa zai yi ba ba iya amsawa zai yi ko me zaka yi a gaban shi ba zai da zaka kunna wuta zaka kona shi ba zai iya gudu ba tunda an zare ran to kaga tun da rayuwar shi ta kare zatin shi ya kare kenan a duniyance to da aka sifofin shi duka sun kare aiki daga magana shi da jin shi da ganin shi san to shi Allah da ke baya karewa sifofin shi ba sa karewa an gane wannan ayat na'am ina ne wal fana law sara aqlaman jami'u shajari da a ce dukkan itatuwa za su zamanto alƙalami na rubutu wal bahru tulqa fihi sab'atu abhuri duk tekun duniya kuma a ƙara ninka shi so bakwai tekun duniya ga baki ɗaya a ƙara ninka shi so bakwai su zamanto su ne tawadan da za a yi rubutun kalmomin Allah da su wal khalqu taktubuhu bi kulli ani kuma mutane su ta rubutun duk ice su karyo kowa ya zama ya rubutu ai ta rubutu ai ta rubutu ruwan ya zama shine tawada itatuwan su ne alƙaluma ga dukkan halittun duniya da na farko da na ƙarshe sun tashi suna rubuta duk wata kalma ta Allah fanat tawada sai ta ƙare alƙalamin sai ya ƙare wa laysa alqawlu minhu fani amma maganar Allah ba za ta ƙare ba qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi sai ce mi walau ji'na bimithlihi madada shi yasa wani gurin yace sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah to daga madadan sune bakwai din ta bakwai din kuma ba hasr bane kawai mubalaga ne da za a yi 700 so miliyan 700 sai ya ma lissafin wancan so awaliyan 700 so gangaliyan 700 ba zai kare ba ba wai an ce iya bakwai ka ce to bari mu yi kokari mu samu na takwas a shi a yanzu an wuce tiriliyan su gangaliyan ake zance an wuce su mara su nasu wasa ne gami awaliyan ya bayyana su mara da suke cewa Allah ya ba su tiriliyan dubu ɗari kaza ne to shi ga mai awaliyan mai gangaliyan mai kaza Allah ya ba shi lafiya to da ka ba za ta taɓa ƙarewa ba fanat wa laysa alqawlu minhu fani to nan muka tsaya ko naga min almustahsani an naqifa huna insha Allah sai mu tashi wal qawlu fi kitabihi almufassali annahu kalamuhu almunazzal wanda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana ya ba mu ikon gyarawa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah hannu ya matsa mushi wala hannu to haka to haka ayin ce yanka ne to an su da mu
aha kai sai ya yanke shi